بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1424 daidai da 22 ga watan jun shekara ta 2003 muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqullahi ala al-ibadi na imamu da'awa al-sheikh muhammad ibnu abdul wahabi an-najdi Allah ya gafarta mishi in ba a manta ba na daren litinin ko na in ba a manta ba muna ainihin wato mun karanta babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahawihima mun karasa karatun wannan babi kaf sai lokaci daidai da hadari ya taso a karatunmu na ƙarshe don haka a yau za mu tasha inda mala ya ce babu ma ja'a fi zabhi li ghairi llahi babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka zo game da yanka ga wani wanda ba Allah ba ko ga wani abu wanda ba Allah ba ko ka yi yanka ga aljanu ko bori ko bokanci ko ka yi yanka don wata manufa daban wadda ba saboda Allah ba kuma ba ta da alaka da Allah ina hukuncin ainihin wannan shine maganar da shi malam zai yi mana insha Allahu ta'ala ya ce wa ƙaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah maɗaukakin sarki mun yi bayani akan irin wannan wuraren a baya wa ƙaulillahi ne ko wa ƙaulillahi duk wanda ka faɗa zai iya ɗauka amma da gwargwadon fassarar da kai mishi wa ƙaulillahi ta'ala da kuma bayani akan maganar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce kul inna salati wa nusuki ka ce musu lallai ka faɗa ka faɗi cewa lallai sallata wa nusuki da yankan dabbobi da nake yi wa mahayaya da rayuwata duk abin da zan yi a cikin rayuwata da ita kanta rayuwar baki daya wa mamati da abin da zan mutu a kan shi ma'ana sababin da zai kashe ni da kuma abin da zan yadda mutu a kan shi to lillahi rabbil alamina rayuwata da mutuwata da yankana da sallana duk ga Allah suke ubangijin halittu la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya a cikin sallata da nake haka yanka da nake haka rayuwata haka mutuwata wa bidhalika umirtu ni haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne musulmi na farko ba wai ka rushe musuluncin waɗanda suka gabace ka bane a'a yanzu kamar ka karbi umarni ne kai tsaye kamar daga kai sai Allah Allah ya nemi ka faɗa haka sai ka faɗa to sai ka ce kai ne ma musulmin farko ma'ana gaggawa don ka amsa wa Allah ba wai ma'anar ka rushe duk sauran waɗanda suka gabata ba musulmi ba ne a'a a dai wannan zamanin da ko a wannan shelar da kaji to kai ka yi sauri kana nuna Allah kai ne farkon ma wanda ka amsa jama'a mun gane wannan da kyau ko a shahidu a nan da ya ce wa nusuki yankan dabbobi da nake sukar dabbobi da nake domin asalin ainihin annusuku yana ɗaukan suka da ake ainihin soke raƙumi a wuya za a ainihin ɗaure raƙumi akan kafafuwan shi guda uku ake haɗawa ma'ana kafar gaba sai a ainihin tsayar da ɗaya a ƙasa sai a ja ɗaya sai a ƙale ta a jikin ɗayar zai zama ɗayar za misali a ce kafar shi ta hagu a batta a ƙasa kafa shi ta dama sai a jawo ta sai a kale ta a jikin ƙwaurin hagudin sai zan gaba ya tsaya da kafa ɗaya kenan nan an ɗaura ɗaya a jikin ɗaya baya kuma yana tsaye akan kafafuwan shi guda biyu to sai zan bai da ƙarfi kenan bai da support to da an soke shi kawai shi kenan sai saukin faduwa wa qaulihi da kuma bayani akan magana Allah madaukakin sarki da Allah yace fasalli li rabbika kai sallah ga ubangijinka wan har sannan kuma ka yi yankan dabbobi ka soke dabbobi ga ubangijinka jama'a mun gane wannan da kyau ko amma sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda yana da wata fassara da yawa wannan wurin wan har aliyu ya ce ma'anarta ka sanya hannunka ɗaya akan ɗaya akan naharu kirji kabdu kenan wannan maganar in ka karanta littafin nailul autar ko ahkamul qur'an na ibn al-arabi zaka ga al-imamu daraqutni ya ruwaito ta da ingantaccen isnadi daga sayyidina ali yace ma'ana fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka sannan kuma ka dora hannayenka akan naharu ma'ana idda ya fitar da qabdu a cikin alqur'ani kenan sayyidina ali ne ya wannan fassara din to amma babu malamin da ya ki kuma wannan fassara ta cewa ma'anar wan har yanka to in har yankan ne ma kai ga Allah in sallar ce ma kai ga Allah in kabdun ce ma kai ga Allah makasudi ya tabbata kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to kamar da malaman farko suke da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa in aka ce babin kaza aka kawo Allah ya ce aka kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sai kuma a biyo baya da hadisi ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fassarori daga manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai sai malam ya ce an aliyu radiyallahu anhu daga aliyu Allah ya kara mishi yarda qala sayyidina ali ya ce حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات من ذا الله يا باني لابارن وسكلمومي قدا هدو وسمغنغنو قدا هدو ashe hatta malaman sahabbai suna cewa haddasani ga hadisin abdullahi dan mas'udin da yake cewa haddasani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa as-sadiqul masduq to sai da bukhari ya hujja akan a ce wannan haddasani haddasani da ake jin malaman hadisi sun cika duniyar littattafan hadisi da ita ashe ba kirkira su bace sun kwaikwayo ne daga kan malaman farko jama'a mun gane wannan ka karanta kitabul ilmi cikin sahihul bukhari ya ce manzon Allah ya karantar da ni wasu kalmomi guda hudu waɗannan kalmomi su ne la'anallahu man zabaha li ghairillahi Allah ya la'anci duk wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba yo wannan kalma in kana so bahaushe ya ji zafin ta fa sai ka fassara ta da kyau Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba ga Allah ba Allah ya tsine mai albarka Allah ya kwashe mai albarka to sai bahaushe gane zafin kalmar dan ya kiyaye doka amma lokacin kalmar la'ana bahaushe bai cika jin ta garshe shi a jika ba amma aka ce jama'a Allah ya tsinewa na albarka sai ga kowa fahimci jawabi to haka wanda duk ya yanka ga wani wanda ba Allah ba Allah ya tsine mishi albarka la'ana Allahu man la'ana walidaihi haka kuma Allah ya tsine wa duk mutumin da ya tsine wa iyayen shi mutumin duk da ya tsine ko ya zagi iyayen shi Allah madaukakin sarki ya tsine mishi albarka la'ana Allahu man awa muhdisan har wa yau Allah ya la'anci duk wanda ya tattaro wani dan bid'a ya taimake shi a ce mutum dan bid'a ne ya kawo bid'a a cikin addinin musulunci ko yana yin bid'a a cikin addinin musulunci sai kai ka taimaka mishi ya shiga cikin wata matsala ne sai kai ka taimaka mishi da gidan haya ne sai kai ka taimaka mishi da wata mafaka ne sai kai ka taimaka mishi da wani masauki ne duk abin da da zai zan ya shiga wani hali na tagayyara sai ka bi ka tayo shi to Allah ya tsine maka albarka la'anallahu man ghayyara manar al-ardi haka kuma Allah ya tsine wa duk wanda ya canza iyakar ƙasa albarka rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi a ce an je an yanka iyaka gona da gona an sa iyaka nan sai ka zo ka canza ka ɗiba ko ka ƙara an gane wannan da kyau ko ko kuma a ce aiki ne aka raba muku kowa an raba mai kunya kaza kaza kaza sai kai ka je sai ka bi ka canza iyakar da aka yi muku domin ya zama aikinka ya ragu ka ƙara wa na wani ko kuma fili ne ka je ka ƙara a na wani kai kuma ka ƙara naka ka rage wa na wani duk wannan yana daga ciki filin kasuwa ne filin rumfa ne fili ne na tasha fili duk inda dai aka ce ga wata iyaka sai kai ka canza ta saboda ainihin ƙari ko rage to shikenan zalunci ya shigo wanda ya ja la'ana Allah ya kiyaye rawahu muslim al-imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi to idan kuka dubi gaɓoɓin hadisin nan da kyau abubuwa ne guda hudu sayyidina ali ya dunkule su waɗanda yake waɗannan abubuwan ba ƙaramin ilimi ne suke ɗauke da shi ba abu na farko shine la'anta ga duk wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba za mu zo mu ji sharhi akan wannan abu na biyu wanda ya la'anci iyayen shi hadisi ya tabbata sahihi cikin sahihu muslim sahabbai suka ce ya manzon Allah ta ya mutum zai tsine wa iyayen shi albarka manzon Allah ya ce yana faruwa shine ku zo faɗa da wani ka zagi iyayen shi ya zagi iyayenka shikenan kafin a tashi faɗan kowa ya zagi iyayen shi kenan mutum ne ya zo ya zagi iyayenka ko ya tsine wa iyayenka albarka to in ka rabu da shi tsinuwar sai ta koma kan shi da iyayen shi amma in ka rama shikenan kai ka zagi naka shi ya zagi nashi kenan shikenan an yi balancing equation din an an daidaita shikenan Allah ya kiyaye jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to amma abin sai an yi hakuri jama'a mun gane to malam ya ɗauko sharhin wannan hadisi a nan cikin kitabu a fathil majidi sharhu kitabu tauhidi na malam abdurrahman dan hassan ya ce qawluhu wa an ali ibn abi talibin inda ya kawo wannan hadisin zamu dan karanta sharhi kadan da yace qala haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi arba'i kalimatin la'ana Allah man la'ana li ghairi Allah wa la'ana Allah man la'ana walidayhi wa la'ana Allah man awa muhdisa wa la'ana Allah man ghayyara manar al-ard rawahu muslimin rawahu muslimun min turuqin imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi da yawa sai malam yayi marmaza yace wa fihi qissa akwai wata kissa akwai sababul wurud akwai dalilin da yasa Aliyu ya faɗi wannan hadisi me dalilin sai ya ce wa rawahu al-imam Ahmad kadhalika an abi an abi tufail qala har wa yau al-imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi daga tabi'i Abu Tufail yace qulna li aliyin almajirin aliyu ne yace muka ce wa malamin mu aliyu أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كبام لابار وني أبو وند من زن الله يسر أنت أمك وند دقا كيسي شي domin tun wancan zamanin an fara guna-guni saboda sharrin shi an ci ba wai sai bayan da zamani ya tsawo ne ya kunno kai ba tun zamanin ainihin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu aka fara wannan guna-guni din to an fara gunaguni ai aliyu ko kana da wasiya ko yaya sai waɗannan suka gayo dan me za a tafi ana shan fanya ana kaucewa a zo ga wanda aka ce an yi mai wasiyar mana tunda yana da rai ko a zo a tambaye shi shin ka ba mu labarin wani sirri da manzon Allah ya yi da kai ya gaya maka wani sirri faƙala sai aliyu ya ce ma asarra ilayya shay'an katamahu nasu ba wani abu da manzon Allah ya sirranta min wanda mutane suka ɓoye shi jama'a mun gane akwai nuskar da ta ce katama hulin nasi ma'ana nuska biyu ba wani abu da manzon Allah ya ɓoye min wanda katama nasu wanda mutane sun san shi su ma suka ainihin ɓoye shi yanzu ishara akan raddi ga masu cewa abubakar da umar da usman da aliyu ay abubakar da umar da usman da talha da abdurrahman da sa'adun da sa'idun sun san wasiya da annabi akan aliyu ne kwamanda aliyu ne khalifa bayan shi amma suka ɓoye sai aliyu ya ce a'a babu wata wasiya ba wata magana da annabi ya sirranta mini kuma ya zan wasu mutane sun ɓoye ta ba ta yanzu ya soke waccan ƙarya kenan kata mahulin nasi akan waccan nuskar babu wata magana da manzon Allah ya sirranta mini wadda ya ɓoye ta bai gaya wa wani ba ba wani ilimi da aka bani special ni kadai ba kowa duk wani ilimi da aka bani an ba sauran ma to har yanzu an sake rusa waccan wasiya ta gadir qum in kana son ka ji labarin wasiyan nan gaskiya da gaskiyarta da hausa da raddinta ka je ka samu tatsuniyar gadir qum na malam muhammad mansur wani malami ne a sokoto da ya ɗibo zancen da zazzaki ya kawo wannan tatsuniyar gaba ɗaya ya zo yin raddinta tatsuniya ce aka bi aka tsara ta kai kana jin ta zaka tuntsire mata da dariya tatsuniya ce shi yasa ibn taymiya yayi wata magana a cikin littafin minhajus sunnati nabawiyya yace idan aka samu hamshakin malami wanda ya gama kaiwa khatimatul muhaqqiqina a shi'a in yi wata magana sai dan islamiyya a halin suna kyalkyale da dariya saboda tsabar sun ginu ne akan jahilci abin da yake shine samfarerar jahilci sai ka ji wani babban malami shi kuma sai da ya gama cika ne sannan karatun shi ya kai nan ka je ka samu wannan tatsuniyar ka je ta tatsuniyar gadir qom jama'a mun gane wannan da kyau ko ba asali ma wannan na faɗi yadda su yan shi'a suke faɗi ne ba gadir qom bane gadir qom da suke cewa gadiru hummin hummin hasaɗe mai ruwa da minjaye hummin wuri ne to gadir wani kogi ne hummin gadiru hummin wai aka ce wai annabi da ya zo daidai wannan wuri ya tsaya ya yi wa aliyu wasiya to in kana son ganin asalin gaskiyar yadda hadisin yake koma cikin sahihu muslim in ba ka da sahihu muslim koma cikin riyadu salihina manzo Allah ya dawo yaki ne ya tsaye da sahabban shi ya musu wa'azi ya musu wasiya mecece wasiyar mai riwayar hadisin da kanshi ya ce manzo Allah ya yi mana wasiya mu rike littafin Allah manzo Allah ya mana wasiya mu kula da mutanen gidan shi ya roƙe mu arziki mu kular mishi da mutanen gida iyakacin wasiyar kenan amma wai sai a ce wai wasiya ce annabi yawa aliyu wadda wannan wasiya aliyu shi ya cancanta a ƙarƙashin shi a ƙarƙashin ta ya karɓi khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan dalilin ne ƙarya ce aka ƙirƙira amma sai aka yi gini akan ƙaryar sai aka ce to a ƙarƙashin ta abubakar da umar da usman da sauran waɗannan duk dattawan sahabbai sun ci amanar manzon Allah don haka sai a ci gaba da tsine musu albarka limaman shi'a guda goma sha biyu zuwa sha uku suka yi taro suka ainihin sanya hannu har da Khomeini akan ba shakka 'yan shi'an wannan zamanin duk inda suke su tashi su hura wuta su ta tsinewa abubakar da umar duk abu ma da zai faru ya faru wannan wasiya wannan taro nasu duk muna da sakamakon taron da sanya hannun kowane zindiki daga cikinsu jama'a a ƙirƙiri ƙarya a kan ƙaryar da aka ƙirƙira sai a gina hukunci dama haka malaman hadisi suka ce suka ce babu mai ƙarya irin ɗan shi'a wanda zai ƙirƙiri ƙarya a kanka ko a kan wane sai ya gina hukunci a kan wannan wanda in tarihi ne kai da iyayenka da kakanninka duk ba ku san tarihin ba tarihinka ne amma da kai da iyayenka da suka haife ka duk ba ku sani ba amma shi ya sani domin ne don kai ba ahlus sunna don kai ba dan shi'a bane matakar kai dan sunna ne shi dan ahlus sunna ne ka zo shi dan shi'a ne ka zo ka tabo wani abu na aqidar shi kai mai raddi to shikenan zai je tsara wani tarihi a kanka amma kai ba baka san tarihin ba iyayenka da kakanninka da suka haife ka ma ba san tarihin ba amma kuma shi ya san shi har ya san ingancin shi kuma ya gina hukunci a kai to dan shi'a kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko hadisi sahihi a cikin sahihul bukhari kitabul manaqib abbas ya zo ya samu aliyu ya ce ya ali ya ce ni daga cikin ku dattijo ne duk wanda ya kwanta rashin lafiya cikin danginmu in na kalli gurayen goshin shi to ina fahimtar zai tashi ko ba zai tashi ba haka ko yanzu dattawan yanzu suke da sun kalli yarinya sun kalli kafar yarinya in tana da ciki sai su gane tana da ciki kai kuma saurayi kana ga ka auro uleliyar kaji agirce kawai ta gyaru nan ko ka auro mai ciki ce su ko dattawa suna gani zai ce to Allah ya sa mu ji alheri a lafiya idan sai a ba kuma addu'a muke addu'a muke ita daga gani ta gane haka sayyidina Abbas yace na kalli gurayen goshin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fahimtar rashin lafiyar nan ba zai tashi ba mu je mu bincike shi al'amarin shugabanci bayan baran shi yana hannun suwa in yana hannunmu ya faɗa in baya hannunmu ya faɗa aliyu ya ce in muka je muka faɗa mishi haka gaskiya zai fahimci muna kwaɗayin shugabanci don duk mutumin da ka ji ya fara haka ai yana kwaɗayi ne ko yau wato saboda haka in ko har ya gane muna kwaɗayi ba zai ba mu ba domin baya ba da shugabanci ga wanda yake kwaɗayi sai aliyu ya ce bari ya mutu in ta faɗo hannunmu kenan in bata faɗo hannunmu ba shikenan ashahidu yanzu aliyu yana da wata wasiya zai zo ya faɗi wannan magana ya ce in in zai faɗa to ku karanta sahihul bukharin da ku yan shi'a saboda tsiwa sai mutum ya buɗe sahihul bukhari ya ce maka ai gashi inda aka tsinewa ne to wannan bukharin da kake hujja da shi in ka yarda da shi to kaji abin da sayyidina ali ya ce in ko baka yarda da shi ba yau dan me kake buɗe aka ce to gashi abin da aka ce na baka yarda da shi ba saboda haka mu gane wannan da kyau jama'a kwatankwacin wannan riwayar hadisin tana nan ta sake zuwa a cikin kitabul ilmi a farko farkon sahihul bukhari da nan ma wani almajirin na aliyu tambayar da ya mishi kenan ya ce ku ahalul baiti ku mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani ilimi da annabi ya ware ku da shi wanda bai karantar da kowa ba Aliyu ya ba shi labarin wannan sai Aliyu ya ce ba wani abu da annabi ya karantar da mu da bai karantar da kowa ba ya ce ba wani abu ba ne sai ce ƙur'anin nan da ka sani shi ne sannan sai ce wa ma fi hadhihi sahifa sai abin da ke cikin wannan takarda wata takarda ce sayyidina ali in ya ji hadisai sai ya rubuta in ya ji hadisai sai ya rubuta in ya tashi sai ya ninke ta sai ya soka ta a cikin takobin shi tare da kuban da ya zaro takardar sai aka ga waɗannan hadisan ne a ciki wannan takarda ita ake kira sahifatu ali ibnu abi talib ina nan da ita wani malamin ƙasar masar ya zauna ya haƙaƙa ta ta zama littafi hadisan da sayyidina ali ya ruwaito ba wasu hadisai bane hadisai ne kwaya hudu a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka in har yanzu a ce misali akwai wata wasiya wadda Aliyu ya san annabi ya mishi don Allah zai zo yana faɗin wannan jama'a ku ba ku san Aliyu ba Aliyu ba tsoron uban kowa duk duniya wallahi ko Abubakar ya rashin gaskiya Aliyu ba zai ji tsoron shi ba kar ku taɓa tunanin Aliyu zai zauna yana tauriya ko yana taƙiya ko yana munafunci Aliyu baya tsoron kowa shi yasa ake ce mishi haidar ga danga kusar yaƙi in baka san kusar yaƙi ba tafi ka tambaye kakan kan ya taɓa yaƙi kusar yaƙi ma'ana yaƙi a jikin shi ake ɗaura ake abin nan a jikin wannan kusa ake ɗaura shine ma'ana haidar yadda in taɓa ba ka ganin turawan kana kallon fim za ka rinka gani za ka ga abin da ake nufi da haidar idan aka je ba ta kashi ba ta kashi na ƙarshe sai a je a kafa ƙarafuna sai a kwantar da sojoji kowa sai a ɗaura kafa shi jikin abin nan jikin karafuna dan haka ko ka tsaya kai yaƙi ko kuma gudu ma ba yadda zaka gudu an ɗaura to ma'ana aliyu ne wannan karfan fa a jikin aliyu ake ɗaura yaƙi to aliyu kuma zai ji tsoron magana ya ji tsoron wani shi yasa sahabbai ba su da matsala domin gaba ɗayan su ba sa shakka wani saboda wani kowane ne abu zarrin cewa wallahi da za a sanya takobi a wuyana ana yankawa yace sai na faɗa hadisi sai dai an gama kille makogwaro na da murya ba za ta fito ba ba sa shakkar kowa balle a ce aliyu ya ji shakka abubakar ne ya ɓoye ko ya ji shakkarwa yana da wasiyar tare da shi kuma ya aka yi yadda ya zama cikin sanatocinsa abubakar da umar ya zama kuma malami mai fatawa in an yi kuskuren fatawa kuma ya zo ya gyara ma'ana yanzu idan gwamnatin abubakar da umar idan gwamnatin azzalumai ce babu shakka aliyu sanata ne azzalumi kwatankwacin gwamnatin obasanjo azzaluma ce to su waɗannan wabara da su wane ne duk waɗannan duk menene duk azzalumai ne haka ne ko ba haka ba to haka in dai gwamnatin abubakarin da umar da usman gwamnatoci ne na azzalumai na la'anannu to aliyu sanata ne a cikinta shikenan da, da aliyu aka yi gwamnatin ku je ku karanta tarihin aliyu ku ji wane ne aliyu jama'a kuna jin aliyu yana da rai waɗannan la'anannun da suka shiga kufa za su iya shiga ne ba za su iya shiga ba waɗannan lalatattun mashaya taba da amerika take cewa wai yan shi'a ne an danne musu haƙi waɗannan su ne mabiya aliyu waɗannan su ne mabiya ahlul baiti daga kagan su kaga siffofin fasikai jahilai waɗanda saddam ɗan uwansa azzalimi ya galabaita wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yafsukun saboda haka tabbaci haƙiƙa gaskiyar lamari kenan aliyu ya ce ba wani abu da annabi ya sirranta mani wanda yake ya ɓoye shi ga sauran mutane walakin sami'tuhu ya ƙulu sai dai ga abin da naji yana cewa la'anallahu man zabaha li ghairillahi Allah la'anci wanda ya yanka ba don Allah ba wala ana Allahu man awa muhdifan Allah la'anci wanda di ya tattaro dan bid'a ya taimaka mishi wala ana Allahu man la'ana walidaihi Allah ya la'anci wanda ya tsine wa iyayen shi albarka wala ana Allahu man ghayyara takhawwumal takhawwuma ko takhawwumal ardi haka eh mene takhawwumal ardi eh haka kuma Allah ya la'anci wanda ainihin wato ya canza iyakokin ƙasa ya anil manar wato yana nufin ainihin alamomi to wane ne aliyu din nan tukuna sai mala ya kawo kaɗan daga tarihin shi ya ce wa aliyu ibn abi talibin aliyu dan abi talib huwa imamu amirul mu'minina shine limamin musulmi kuma sarkin muminai abul hasan baban hasan alhashimi bahashimi ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wasallama dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana da aliyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan mazazar ne ma'ana iyayensu maza tushensu ɗaya da baban annabi da baban aliyu ainihin dangi ne iyayen iyayensu ɗaya tushensu ɗaya wa zawju ibnatihi fatimata zahara kuma shi aliyu shine mijin ainihin yar annabi sallallahu alaihi wasallama fatimatu zahara wa kana min asbaqi sabiqin al-awwalina wane mutum daga cikin waɗanda suka fara shiga musulunci da ɗimi-ɗimi na farko-farkon to ɗumammun ɗumammu kenan ma'ana da ɗimi-ɗimin ɗimi-ɗimin duka su suka fara kwashewa ma'ana in ba abubakar da khadija ba ba waɗanda suka riga aliyu shi ma aka tashi yadda ake kasafta sai a ce a cikin dattawa abubakar ya fara musulunta a cikin mata khadija a cikin matasa aliyu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to aliyu yana daga cikin asbaqis sabiqina min asbaqis sabiqina al-awwalina wa min ahli badr yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar wa bai'atir ridwan kuma suka halarci lokacin mubaya'a da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina lokacin yakin lokacin sulhun hudaybiya wa ahadil ashara al-mashhud lahum bil janna kuma yana ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu shaida su yan aljanna ne tun a nan duniya wa rabi'ul khulafa'ir rashidina kuma shine na hudu daga cikin halifofi shiryayyu wa manaqibuhu mashhura darajojin aliyu shahararru ne mun ji wasu daga ciki a can karatun baya in ba ku manta ba radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qatalahu ibnu muljamin al-khariji wani zindiki mai suna ibnu muljam bakhariji khawariji ne shi ya kashe aliyu ya ce aliyu ya kafirta aliyu ya fuskanci fitina fiye da kowane sahabi jama'a domin ya samu kanshi gaba kura bayan siyaki mabiya bayan shi suka zo suka yi mishi tawaye daga cikin su su suka balle suka koma suka zama khawarijawa suka ce ya kafirta sauran su muawiya ma tafiyar ditta kafirta suka ware suka ce musulmi kawai shine wanda ke tare da su suka koma wani ƙauye suka kafa gari suka sa wa a garin hiraura shine ake cewa musu haruriya hawarijawa wannan kenan ana nan kuma yan waɗanda suka rage ɗin tare da shi su kuma kawai wasu sai suka sake darewa sai suka ce Allah ne shi duk a kufa aka yi wannan ɗauki ba daɗi ya je ya haƙa rami ya haƙa wuta ya zuba ice ya kunna wuta ya kamo ka yaya in ka ce ya kai Allah ne haka abin yake wahdaka la sharika laka sai dauke ka sai jefa ka ciki shine walam ma ra'aytul amra amran munakkaran aliyu yace da naga al'amarin yayi muni da ne musu nasiha yayi yayi yayi yayi sun iya ce to da yaga abin ya munana shine ajajtu nari sai na kunna hutata fada autu kambara na kira kambar almajirin shi ne yace ta yana mu rinka kashe kafiran nan idan ya dauki wannan ya jefa a wuta sai ka ji na baya ya ce ya tabbata aliyun Allah ne dama ba mai azaba da wuta sai Allah to ka duba irin wannan fitinar haka aliyu ya samu kanshi a ciki sayyidina ali kenan to kuma daga ƙarshe zo kawai wani zindiki wannan ibnu muljami yadda malaman tarihi suka ce yana cikin kiran sallah kawai ya zo ya datse mishi kai ya tsalle ya tafi kawai ya ce shi kuma ya samu martaba ya kashe aliyu to yanzu mu dawo magana da muka yi muku a can baya karatunmu da muka yi akan ashura da tasu'a yanzu idan har 'yan shi'a suna zanga-zangar an kashe husaini ne tabbas aliyu ya fi shi daraja to sai a yi zanga-zangar kashe wannan domin wannan ya fi daraja yo amma abin demokuraɗiyya ce akwai wata fa'ida da ake so a samu a ciki da yan shi'a da yan ɗariƙa al'amarin su guda ɗaya ne yau in ba haka ba jama'a duk abin da kaga sun ɗaga tutar shi suka ce saboda daraja kaza akwai wani abu da yafi wannan abin daraja da nassin qur'ani da hadisi me yasa ba a ɗaga tutar wannan ba sai dan an gan an ɗaga ba za a ci abinci ba ba sadaka da za ta fito jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi yake cewa fi ramadana a cikin ainihin watan ramadan sanata arba'ina shekara ta arba'in bayan hijira ma'ana yau sayidina ali an kashe shi kenan yanzu shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu kaɗan ne babu a ciki da kashe shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sayidina ali shi ruwaito wannan hadisi qauluhu da malam yace annabi ya ce din nan la'anallahu menene alla'anu menene tsinuwa a larabci البعد عن مظان الرحمة ومواطنها nesantawa daga inda ake tsammanin rahama da kuma duk wurin da yake wurin rahama ne ma'ana duk sanda mutum ya ce Allah ya tsine maka albarka abin da yake cewa Allah ya nesanta ka daga rahama daga kuma ma duk inda ake tsammanin za a samu rahama ka Allah ya kai ka wurin wakila a wata fadar aka ce walla'inu wal mal'un man haqqat alaihi la'ana in aka ce wani la'in ne tsinanne ko mal'un ne wanda ya cancanci tsinuwa kenan au du'iya alaihi biha ko kuma wanda aka yi mai addu'a qala abu sa'adat al-imam abu sa'adat ibn al-asir mai littafin an-nihayat fi gharib al-hadith yace aslul la'ani asalin la'ana at-tardu nisantawa wato at-tardu kora wal ib'ad da nisantawa min Allah daga Allah wa min al-khalqi in kuwa bayan Allah suka tsine maka albarka asabbu wa du'a wato ana nufin sun zage ka ne sun maka addu'a Allah ya nesanta ka daga gare shi qala shaykhul islami rahimahullah malamin musulunci ibn taymiyat al-harrani abul abbasi Allah ya ji kan shi ga ma'anar magana da ya faɗi yace ma ma'anahu ga ma'anar magana shi yace inna Allah ta'ala yal'anu man istahaqqa la'anata bil qawli كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده Allah yana la'anta wanda ya cancanta da al'ance shi ta hanyar magana Allah ya faɗa ya ce ya tsinewa ne kamar yadda Allah yake salati addu'a da rahama ga wanda ya cancanci salati din daga cikin bayan shi qala ta'ala ibnu taymiya yace sai Allah ya ce huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu ko li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri Allah maɗaukakin sarki da shi da mala'ikun shi ko kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke muku salati mala'ikun shi masu ne muku salati wannan salatin don ya fitar da ku daga cikin duhunnai na kafirci da zalunci ilan nuri zuwa ga hasken musulunci wa kana bil mu'minina rahima Allah mai tausayi ne ga ainihin muminai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu gaisuwar da mumine za su rinka yi a tsakanin su ranar da za su haɗu da Allah salamun ita ce sallama shi yasa ku rinka yaɗa sallama a nan ainihin duniya wa qala kuma Allah ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah ya la'anci kafirai wa addalahum sa'ira kuma ya musu tattalin sa'ira wuta mai matukar kuna gobarar lahira wa qala kuma Allah ya ce mal'unina kafirai din nan munaf wato abin nan la'anannu ne aina masu kifu duk inda aka tare su ukhizu sai a kama su wa qutilu taqtila ay musu kisa wanda ya cancanta ay musu wal qur'anu kalamuhu ta'ala qur'ani dai maganar Allah ce madaukakin sarki awhahu ila jibrila Allah ya wa jibrilu wahayi alaihi salam wa ballaghahu rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam shi kuma jibril ya isar da wannan saƙo zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jibrilu sami'ahu minhu kama sayati fi salati insha Allah ta'ala shi kuwa mala'ika jibril ya ji alqur'ani ne daga ainihin Allah madaukakin sarki kai tsaye mala'ika jibril abinda ake so a tabbatar maka yanzu Allah yana da 'yancin ya la'anci wanda ya so kuma yawa wanda ya so salati to yanzu wannan na nuna Allah na magana kenan shine abin da malai yake son ya ce sai ce domin jibril da Allah ya mai wahayi jibril ya ji ne da kunnan shi ma'ana ya ji ne da sauti da Allah ya mishi magana to don haka sai yake cewa fassalatu sana'ullahi ta'ala kama taqaddama in aka ce Allah yana wa na salati ma'ana yana yaban shi to dama duk yabo da ake so ake Allah ya yadda da yaban da jama'a suke maka sai aka ce kuma yanzu Allah ne yake maka yaban shikenan ta gyaru ka gama hadawa wallahu ta'ala huwal musalli Allah din shine mai salatin wa huwal musibu kuma shi ke bada ladan salatin to kuma shi yi maka kama dalla ala zalika alkitabu was sunna kamar yadda alqur'ani da sunna suka nuna wa alaihi salaful umma malaman farko na wannan al'umma akan haka suke قال الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يجي لم يزل الله متكلما إذا شاء tunda Allah yake bai taɓa gushewa ba mai magana ne duk sanda ya so ya magana zai yi magana kuma ya faɗa abin da ya so ya faɗa to jama'a kun ji wannan don haka ashe Allah maɗaukakin sarki cikin bayan shi yakan tsine wasu albarka a cikin bayan shi yakan yarda da wasu ya musu salati ga nasoshi kaji to sai malam ya marmaza ya ce wannan ya nuna kenan Allah yana magana da sauti da haruffa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qauluhu haka nan da ainihin malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zabaha li ghairillahi Allah ya la'anci wanda ya yanka ba don Allah ba ba ga Allah ba qala shaykhul islam rahimahullahu ta'ala malamin musulunci ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yace wa ma uhilla bihi li ghairillahi ayar nan da Allah yake cewa da kuma abin da aka daga sunan shi ga wani wanda ba Allah ba ma'ana abin da aka kwantar aka yanka shi ba da sunan Allah ba zahiruhu zahirin abin da ayar nan take nufi annahu ma zubiha li ghairillahi ayan nan tana cewa ne kar a ci abin da aka yanka ba saboda Allah ba yanzu ba ana maganar sunan Allah ko ba sunan Allah ba akwai abin da yake da sunan Allah ake yankawa amma kuma ba Allah aka yankawa ba to akwai wanda ya halatta a ci a haka da sunan Allah amma ba Allah aka yankawa ba kamar me kamar yadda zaka sai ka ji ka yanka a gidanka domin da ta siya kayanka da sunan Allah amma mecece manufar dan ka ci kai da iyalanka to za mu zo mu ji wannan ya halatta amma a kasiyo ne kayanka da sunan Allah kuma kai sadaka don Allah to sai zama kayanka da sunan Allah kuma ga Allah a kasiyo ne kayanka da sunan Allah amma don kai wa 'yan bori sadaka to za mu zo mu ji wannan bai halatta ba jama'a mun fahimta ko sai ce mislu an ya kula haza zabihatun li kaza kamar mutum ya yanka sai ce wannan yanka na ne don kaza wa idza kana haza huwa al-maqsudu fa sawa'un lafaza bihi aw lam yalfaz bihi idan dai har ya zan wannan abin shine maqsudi to ko ya faɗa ko bai faɗa ba sai malam yake cewa wa tahrimu haza azhar haramcin wannan a bayyana yake bayyanar da take karara min tahrimi ma zabahahu lillahami fiye da haramcin abin da ainihin mutum ya yanka shi don cin nama kawai ma'ana yanzu ya zama ku lura wannan babin yana da matukar muhimmanci kayi yanka ne da sunan Allah amma ba don Allah ba sai don kaza to wannan abin haramcin shi ƙarara ne fiye da haramcin mutumin da ya yanka don a samu nama a biya wata bukata da shi a wajen yankan waƙala fihi ya ce bismil masihi da sunan almasihu yanzu ya yanka ne don a samu nama kun gane ba don sadaka ba amma sai ce da sunan almasihu to wannan haramun ne to amma haramcin wannan bai kai haramcin abin da aka yanka shi kuma tun farko ba don Allah ba haramcin abin da aka yanka ba don Allah ba ya fi wannan haramci wanda aka ce bismil masihi duk da yake wanda aka yanka bismil masihi ba a yi don tsafi ba ko a'a don a ci nama kawai amma da aka zo yanka sai aka ce bismil masihi wannan haramun ne yo amma wanda aka yanka ba don Allah ba wannan koda da sunan Allah to haramcin shi ya fi wancan ku kiyaye auna hauyi ko kuma a ambaci wani suna kamar bismil tijjani ko bismil abdulkadir ko makamanta haka eh al'amari ya kai haka jama'a al'amari ya kai haka kamar yadda zahabi yake faɗi ne yadda muka karanta a can da muke karatun ashura din nan da muka zo tarihin wane ne tarihin aliyu a cikin tarihin muawiya a cikin sayar alamin nubala ya ce allah ne ya tsare mu ya ce in ba tsarewa allah ba mutumin da ya taso tsakanin mutanen da ke tsinewa aliyu ibn abi talibin suke la'anta shi suke zagin shi da wanda ya taso inda ake tsine wa mu'awiya ake la'antar shi ake zagin shi yace sai zama Allah ya kubutar da kai daga dukkan waɗannan kungiyoyi biyu yace shirya Allah ce wannan kawai ba gwaninta ka bace don in iyawarka ce wani afika da muka taso kuka ga Allah ya shiryar da mu wallahi ba iyawar mu bace ba dimbin karatun mu bane kawai falala ce ta Allah sai mu gode wa Allah wani yana nan ya fi ka duk abin da kake da shi na sabubban shirya amma kuma wallahi in ya tashi yanka sunan shehin shi zai faɗa Allah ya kiyaye wa kunna alaihi ako sai ce kama anna ma zabahnahu kamar yadda abin da muka yanka shi mutakarribina bihi ila Allah muna masu neman kusanci da wannan yanka zuwa ga Allah kana azka wannan yafi tsarki wa a'zamu kuma yafi girman daraja mimma zabahnahu lillahi fiye da abin da muka yanka shi dan mu ci nama abin da muka yanka dan mu ci nama ya halatta tunda mun yanka dan mu ci nama da sunan Allah ya halatta a ci amma abin da muka yanka shi da sunan Allah don mu yi sadaka ko saboda layya ko saboda suna ko saboda wani dalili da Allah ne ya shar'anta shi ya zama ibada ba na halacci ba kawai to wannan ya fi ɗaukaka fiye da yankan da aka yi don nama kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko dama ba inda aka ce a hada da sunan yaro a yanka bid'a ce kawai ba sani ba matsalar da take faruwa shine wai sai a ce wai in an zo yanka wai sai a ambaci sunan yaron da ake wa yanka babu dalili ba wata alaka da za ta faɗa ba wata alaka da za ta shar'anta haka inda suke iktibasi wai saboda annabi da ya zo danna dabban layya ya yanka ya ce Allahumma hadha anni wa an ahli baiti abin da yake nufi yana nufin wakilci ma'ana wannan layya ce ake yankawa ga Allah ba wai layya ta ce ni kadai ba layya ta ce ni da mutan gidana wato yadda na samu lada mutanen gidana ma su samu lada amma ina nufin in ni kadai ne layya ta babu bukatar sai na saka su a ciki sai in bismillahi wallahu akbar allahumma hadha anni wannan daga gare ni ne ya Allah ko Allahumma haza minni wannan daga gare ni ne to amma ya ake nufi da hada sunan yaro a wajen ainihin wannan dabba suna a zo yankawa a ce ya Allah an yanka mishi wannan hakika ne da nufin shi wannan shari'a bata shar'anta ba to da mutum zai faɗi haka fa bata haramta ba domin wannan kaɗai mai yankan yana nufin yayi ne da nufin hakika ga wani amma ba dai shari'a ba ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirye da mu sai yake cewa wa kunna alaihi bismillah abinda muka yanka da sunan Allah muna masu neman kusanci zuwa ga Allah da nufin zamu yi sadaka ko wani abu min alheri ya fi daraja fiye da abin da muka yanka da sunan Allah amma da nufin mu ci nama sai ke cewa fa'iza haruma ma qila fihi bismil masihi in ya zama dabbar da aka yanka ta da sunan almasihu ta haramtu awi zahara ko da sunan tauraruwa zara tauraruwa zara kun san ne mata yanka bokaye ne mata yanka fala an yahruma ma qila fihi li ajli almasih aw zahara to a haramta yankan da aka yi ba wai da sunan almasihu ba saboda almasihu ko kuma saboda tauraruwar zahara aw qasada bihi zalika aula ko kuma yi nufin duka waɗannan abubuwan guda biyu to a haramta wannan ya fi haramci fiye da ainihin wato abin da za a haramta shi da sunan almasihu ku duba yankawa da sunan almasihu haramun ne to cin wannan abin haramun ne to amma yankawa li ajilil masihi to ya fi haramci li ajili ya fi bismi kun fahimci wannan da kyau wannan fa duk ana maganar musulmi ne ya zo yanka ya ambaci ainihin irin wannan ko kuma in an koma ƙarƙashin saɓanin da malamai suka yi akan in kirista ya zo yanka aka ji ya ambaci sunan almasihu za a ci ko ba za a ci ba a zahiri malamin yana nuna ba za a ci ba to wannan yankan da zai ce bismil masihi to haramun ne to amma wanne ne ya fi haramcin shine wanda zai ce li'ajilil masihi akwai bambanci tsakanin bismil masihi da sunan almasihu da kuma li'ajilil masihi ko lil masihi saboda wannan kama an yi ne da nufin ana bauta wa almasihi wato kamar yadda in ka yanka dabba kana nuna wannan dabba na yanka ta ne saboda Allah ne ya halatta a yanka ta shike da cewa da ai da a'a to yanzu kamar kana cewa ka yanka ta ne saboda almasihu shike da cewa ai da a'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka sai zama ainihin haramun sai ke cewa fa innal ibadata li ghairillahi domin ibada ga wani wanda ba Allah ba mutaqarriban ilaihi da neman kusanci zuwa gare shi ya harumu wannan ibada ta haramta wa in qala fihi bismillah koda mutum ya ce da sunan Allah koda da sunan Allah ka yanka amma da manufar ka yanka ne saboda almasihu to ta haramta kama kad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-umma kamar yadda ake samun wasu bangarori daga cikin munafukan wannan al'umma ta musulunci suke yi allazina yataqarrabuna ila al-kawakib bizabhi wal bakhur wa nahwi zalika waɗanda suke neman kusanci zuwa ga taurari ta hanyar yi musu yanka da kuma ainihin tirara hayaki shi yasa kullum muke faɗi masu yin ruqya suna danganta kansu ga ruqya zuwa ga sunna ku daina bada hayaki mun karanta a littafin as-sarimul battar bayar da hayaki wajen magani ko kuma turaren hayaki alama ce ta aikin bokanci domin kai abin da yake damun ka kai zaka ce wa ai hayaki ne kawai a'a duk wani turare da kaga boka ya bayar ya sa a wuta ana so a turara wannan turaren ne domin ya zama ainihin ibada ga wani aljani wanda shine ya bayar da wannan sirrin turaren kai baka sani ba zaka ce ai ba wani abu ne turare ne kawai a'a abin da ake dubawa yayin da aka hayakanta kanshin ya tashi to neman kusanci ne bauta ce ga wani aljani ake siffar da ta zama kafircin ke Allah ya kiyaye sai malam ya ce wani hau zalika da makamantan haka wa in kana haula'i murtaddina la tubahu zabihatuhum bihalin sai ce ko da yake irin waɗancan faridaddu ne duk boka in ya yanka ya baka jama'a kakkaci domin wannan koda musulmi ne a da to babu shakka yarda ya zama kafiri bihatuhum bihalin lakin yajtami'u fi dhabihati mani'ani ko da yake waɗancan mutane sun yi ridda ko ta wani hali yankan su bai halatta ba amma ana so a nuna maka cewa haramci biyu ko abubuwa biyu sun haɗu a cikin yankan su wanda aka hana al'awwal na farko annahu mimma uhilla bihi li ghairi abu ne wanda da aka tashi aka yanka shi ainihin wato ba don Allah ba abu na farko kenan ba don Allah aka yanka ba wasani na biyu annaha zabihatu murtaddin yanka ne na wanda ya ridda wallahi ina gaya muku idan kuna zaune a irin rayuwa irin wannan tamu sai kun yi taka tsantsan ba haka ba matan ku da yayan ku za su yi ta cin irin wannan yanke yanke sai ka ga mutumin da yake baya layya mutumin da yake an an yi mai haihuwa baya iya yi wa ɗan shi hakika amma sai kaga ya je ya siyo turkeken rago na naira dubu ashirin dubu talatin an kwantar da shi an yanka ana ta sadaka haka ce me yasa sai a ce ai wani malami ne yasa a yanka za a yi aiki ne ku duba irin wannan kafirci jama'a shari'ar musulunci ba ta hana a yi yanka da sunan Allah ba kuma saboda Allah kuma a yi sadaka saboda Allah a roƙi Allah ya biya bukata ba a hana wannan ba amma irin waɗannan mutane bokaye ne ke ba su umarni to je ka sai kaza su kuma mutane sun waye gari sun ɓata ɓatar da yake in suka zo wurin malami da bukata matuƙar aka ce su yi yanka to suna samun yaƙinin bukata za ta biya a halin mutum bai da halin yankan fa amma ana cewa ya yanka sai je yana da wani fegi sai ya raba biyu sai ya sai da rabi ya zo ya yi yanka tana da kwanuka a ɗakin ta sai a je a ɗibo a siyar a je a yi yanka me yasa saboda an ba su cewa lallai a yi yanka da an yankan nan bukata za ta biya to yankan ta yiwu an yi shi don Allah da sunan Allah amma ya zan ba an yi ne don Allah ba wani aljani ne ake so a sa shi ya je tankwaro zuciyar wane ya zo ya auri wanci yanzu aka tashi yankan sai a ce bismillahi da sunan Allah za a yi yankan amma wa aka yi wa yankan aljanin aka yi wa yankan don haka in aka yi yankan gwargwadon sharaɗin da aljanin ya yi sai a ɗibi wani ɓangare na daga wannan nama sai a je a zubar mai inda zai je ya ɗauka ko makamantan haka ko a tari jinin ko makamantan haka ko a je a ɗauko wata tsoka daga ciki a je a ce za a je a haɗa magani a je a zubar a hanyar da wani zai taka ko a ofishin shi ko a je a kafe a gidan shi ko a cikin motar shi ko makamantan haka saboda me da zarar an yi haka aljanin ya san an yi yanka ga wani wanda ba Allah ba an zama kafiri kamar yadda yake kafiri shi kuma sai je ya zartar da wancan aiki na karkato zuciyar wancan in Allah ya bashi sa'a to wannan kafirci ne jama'a to matukar kana zaune gidan haya ko kana zaune da mutanen da suke mushrikai ne a anguwa guda mutanen da tauhidi bai dame su ba wallahi tallahi sai kayi taka tsantsan in ba haka ba garin cin banza to wallahi tallahi za ku ci mushi za ku ci yankan arna Allah ya kiyaye wa min hadhal babina daga cikin wannan karkashin wannan babin wato karkashin wannan mas'alar da ake magana yanka ga wani wanda ba Allah ba ma yaf'aluhul jahiluna ko aljahiluna bi makkata min zabhin lil jinni yanka da jahilan makka suke wa aljanu wa li hadha ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu naha an zaba'ihil jinni saboda haka aka ruwaito cewa annabi ya hana yankan aljanu sai dai wannan ainihin hadisin bai haƙi ya ruwaito shi da isnadi mawdu'i bai tabbata ba gaskiya nassin da yace annahu naha an zaba'ihil jinni bai tabbata ba abin da aka ce la'anallahu man man zabaha li ghairi hadisi sahihi cikin musnad na imamu ahmad da sahihu muslim Allah ya tsine wanda duk ya yanka ga wani wanda ba Allah ba to kaga aljanu sun shigo ciki amma wannan lafazin bai tabbata ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qala az-zamakhshari al-imam az-zamakhshari yace kanu idhashtaraw daran kafiran jahiliya sun kasance in suka sai sabon gida au banauha ko suka gina gida aw istakhraju aynan ko kuma suka haka wani idon ruwa wani gulbi wani wuri da ya fitar da ruwa zabahu zabihatan sai su ainihin yanka a wurin su yanka saboda wannan khaufan min khaufan an tusibahumul jin tsoron kada aljanu su tabe su kar ya zan akwai aljani a gidan kar ya zan akwai aljani a wannan fili kar ya zan akwai aljani a wannan kogi to sai a je a yi wa aljanu yanka fa udifat ilayhi muzaba'ih lidhalika to saboda haka ne aka danganta yankan ga aljanu ba wai aljanin ne yake yankan ba saboda ana yi ne don tsoron su shi kuma dan adam shaitan ne zai zo ya saka mishi tsoron dan uwan shi aljani sai koma yana jin tsoron aljanin sai shaitanin ya dawo ya riya maka a zuci to yi kaza domin kai maganin wannan aljani da kake jin tsoro shikenan sai ga mutum ya ci gaba da yi jama'a an gane wannan da kyau ko idan ka sai sabon gida ko ka tare gidanka ko ka karanta alkur'ani karantawa da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa in ka samu ko kasan ne ɗauko ka danna kasa shikenan ya isa ba sai an tara alaramomi sun sauke an yi musu da faduka ba wa zakara ibrahim almarwazi al'imamu ibrahim almarwazi ya ce anna ma zubiha inda istiqbali sultani taqarruban ilaihi duk yankan da aka yi ana kallon wani sarki saboda neman kusanci zuwa gare shi afta ahlu bukhara malaman bukhara garin su bukhari sun ba da fatawa بتحريمه سكتي حرام لي لأنه مما أهل به لغير الله saboda yana daga cikin abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kun san ana yin haka fa ana yin aski saboda sarki ana yin aski saboda shehunai ana yin yanka saboda shehunai ana yin yanka saboda sarakuna a ce yanzu misali daidai ina ne kofar sarki kaza take a daidai ina ne ɗakin sheke sai a ce a fuskantar da dabba ta fuskanci nan sai ainihin yanka to fuskantar da dabba gabas ko yamma kudu ko arewa wannan mustahabbi ne ba wai wajibi ba ne ba malamin da ya ce wajibi ne ma'ana da baka kwantar da dabbar ka yanzu ta fuskanci yamma ka yanka ta matukar ba wata shigantaka ba ce sai dai a ce kaya abin da ba haka aka so ba makaruhi kenan amma ba a cewa yankan ba za a ci ba balle a ce wuri ya ƙure an kasa samun yadda za a karkatar da dan akuya ko bunsuru ko rago a yanka sai a karkatar da shi sai kalli inda ya sauƙaƙa sai a yanka shi ku karanta littafin minhajul muslim na al'allamatul jazairi a takaice amma abin da ake cewa shine a a an fuskanci sarki wane ne saboda neman kusanci da shi kamar yadda ake fuskantar gaba saboda neman kusanci ga Allah to wannan shine an ɗauko wani babi wanda yake bai halatta ba malaman bukhara suka ce haramun ne a ci wannan Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu to sai mu koma ainihin sama mun karanta ta'aliqin da muke so wajen canza iyakaci kuma hadisi ya zo sahihi cikin ainihin bukhari da muslim a inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya zalunci daidai da ɗani ɗaya ɗani ɗaya kamar inci bakwai kenan fa bai kai kafa ɗaya ba ma ka ɗibi filin wani daidai da inci bakwai ka ƙara a naka to ranar alkiyama tun daga wannan ƙasar har ƙasa ta bakwai za a yi ta nan na ɗota sai a rataya maka a wuya katafila kamar tayar katafila yanzu a ce a raya maka daura maka tayar katafila a wuya za ka yi daga ta kai tafiya da ita to yanzu a ce za a naɗo ƙasa tun daga ta ɗaya har zuwa ta bakwai a nan naɗa maka a wuya ranar alkiyama a yi maka taɓawwaƙi da ita kaga aiki ya same ka shi yasa karka sake ka ci iyakar wani amma duk mutanen da ba su yarda da Allah ba su suke yin wannan haka nasin hadisi ne yake ishara kamar yadda ainihin sahabin da ya ruwaito shi sa'idu ibnu zaidin yake cewa wata makwabciyar shi da ta ce ya ci mata iyaka yace ban ci iyakar ki ba bayan naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sai ya faɗi wannan za ga kasashen arna galibi in ka tafi kudu kasashen arna kullum rigingimun su akan land land you want to sell my land you want to sell my land duk wani rikici land land karancin filin ne yasa musu haka yaya ne yaya ne wallahu musta'an وعن طارق بن شهاب لقى طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طارق يتي منظر الله يتي تسيد طارق تابعين حديث موقوف كما يدلاك ذوك جاء ما صحيح دخل الجنة رجل في ذباب منظر الله يتي سبو قدا ونمتن ياشق الجنة ودخل النار رجل في ذباب سبو قدا ونمتن ياشق أينه موتا qalu wa kaifa zalika ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah yaya abin yake magana ta daure mana kai a ce saboda kuda mutum ya shiga wuta yana musulmi yana sallah yana salati saboda kuda yome kuda har a ce mutum saboda kuda kuda ya mai sababin shiga aljanna to yaya bayani yake kala sai manzon Allah ya ce marra rajulani ala qaumin wasu mutane ne guda biyu suka wuce ala qaumin lahum sanamun mutane ne suke da gunkinsu kafirai mushrikai sai wasu mutane musulmi guda biyu suka zo wucewa sai ainihin suka ce sai ainihin wato ka'idar da suka kafa ita ce la ya juzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an ba wanda zai wuce wurin wannan gunkin har sai ya ba da wani qurbani sai ya yi wata sadaka ga gunkin ko dan menene ko shazuma mu ko kuda ka cire kanshi saboda gunkin nan sannan sai a barka ka wuce dokar da suka kafa kenan faqalu li ahadihima sai suka ce wa ɗaya daga cikin waɗannan musulmi guda biyu qarrib samu wani abu wanda zaka yanka ka gutsura kanshi da nufin girmama gunki qala sai ya ce laisa indi shay'un uqarribu ai ni ba ni da wani abu wanda zan yanka in yi kusanci zuwa ga gunki qalu lahu sai suka ce qarrib walau zubaban yukoda da kuda kai mana fa qarraba zubaban sai ya ainihin samu kuda ya gutsura kanshi da nufin wannan gunki fa khallu sabilahu sai suka rabu da shi ya wuce fa dakhala nara sai ya mutu ya shiga wuta wa qalu lil akhir dayan ko suka ce mai qarrib ka ainihin samu wani abu kai qurbani kai sadaka ka yanke kanshi saboda gunki fa qala sai yace ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla sam ba za ta yi in yi wa wani qurbani ba in yi sadaka ga wani in gutsura kan wani abu saboda wani wanda ba Allah mai ɗaukaka da buwaya ba fadarabu unuqahu sai suka datse wuyan shi fa dakhala aljannata sai ya shiga aljanna rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito hadisi kun ji ashahid anan shine karkare na girman shirka kar kuma kare na kankancin tawayen da za ka yi mata duk yadda kai wa shirka tawaye sai Allah ya yafe maka yawan ba haka ba waɗancan ashabul kahfi da Allah ya ba mu labarin sa a Qur'ani tsabar karatu ne da su rawani ne da su carbin su mita nawa ne duk ba a faɗi wannan karatun ba amma me aka ce wa rabatna ala qulubihim إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها wannan tawayen suka yi kawai suka tsaya a tsabar idan sarki suka ce wanda ya halicci sama da ƙasa shi za mu bautawa bayan shi ba za mu bautawa wani ba a to ku je ku shawara suka ce ai mun gama yanke shawara gashi mun ce lan nad'u min dunihi ilaha faufau mun gama yanke shawara yace a yara ne ku kanana haka nassin hadisin ya faɗi a cikin sahihu muslim da ya zo fassara ayar yara ne ku kanana ku ɗan je ku yi tunani abin da sarkin ya fahimta kamar yadda hadisin yake ishara shi ne waɗannan yaran za su buɗe ƙofar ai mai tawaye ne don haka yake ƙoƙarin a rabu lafiya ku je je ku je ku yi tunani yara yan zamani ne ku ba ku san mu ba ku je ku yi nazari ina fatan mun gane da suka tafi kawai sai suka yi shawarar su gudu da suka gudu shi kenan sai asirin shi ya rufu shi a yadda yake gani ya zauna lafiya to waɗannan yaran ba fa tsabar ilimi ba ne ba tsabar littattafai ba ne ba tsabar girman carbi ko rauni ko gemu ba ne yara ne suka yi imani bai wuce mako guda ba duk aka yi wannan ɗauki ba daɗin da su amma kaga sai Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim sai Allah ya ɗaure zuciyarsu saboda abin sai ka daure in Allah bai taimake ka ba zai yiwu to da wannan zaka gane wannan ɗan tawayen da suka bai wuce na kwanaki kaɗan ba gashi nan Allah ya mai da su manya-manyan bayan Allah wannan yanka kudan nan da wannan yi yo me kuda amma ba girman kudan ake dubawa ba shirkar ake dubawa abin da ake wa Allah shi kaɗai ne yayi wa wani to yanzu inda ya laifin kenan don haka ya zama shirki jama'a mun gane wannan da kyau ko abin da ake wa Allah wasu suka nemi wannan ya yi wa wani ya ce ba zai ba sai Allah ya ji daɗi sai ya saka shi a aljanna to abin da ake so ka gane kenan kawai a cikin wannan babi ba a yanka ga kowa sai ga Allah duk abin da zaka yanka ka yanka saboda Allah mana yace fihi masailu akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan ainihin babi al'ula matsalar farko tafsiru inna salati wa nusuki a ƙarƙashin wannan babin kaji fassara inna salati wa nusuki الثانية مسألة تبي تفسير فصل لربك وانحر كاجي فسر فصل لربك وانحر الثالثة البداء بلعنة بلعنة من ذبح لغير الله أتكلم حديث أن كاجي أمبارس إني ne wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba sannan aka yi sauran tsinuwar ga waɗancan me yasa saboda wannan laifin shi ya fi girma domin nashi shirka ne sauran nasu ko yana matsayin kaba'ir ne manya-manyan zunubai arrabi'a mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidaihi la'anta ga wanda ya la'anci iyayen shi kaji a wannan babin duk mutumin da ya tsinewa iyayen shi albarka Allah ya la'ance shi wa minhu an tal'ana walidar rajuli to na daga cikin tsinewa iyayenka ka tsinewa iyayen wani fayal'anu walidaika shi ma ya tsinewa iyayenka shikenan kun yi can garas kenan ka tsinewa naka ya tsinewa nashi alkhamisa mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan a cikin wannan babin kaji la'anta ga duk wanda ya tattaro wani dan bid'a yara ne suka zo makwabtan ku za su buga mandiri an ɗauke wuta sai suka ce da Allah ranka ya dade bari mu jono janareton ka ko kuma ma da wutar amma za su zo filin kwalla za su ce bari su jono daga gidanka za su zo za su kada mandiri za su cashe to kana taimakon su to ka zama tsinanne daga ran nan wa huwa ar-rajulu yuhdisu shay'an ya jibbu fihi haƙƙan layi shine mutumin da ya aikata ya ƙirƙiro wani abu wanda zai yanke haƙƙin Allah a ciki fa yaltaji'u ila man yujiruhu min zalika sai ya je ya samu mafaka wani ya fakar da shi wani ya sauke shi wani ya kiyaye shi saboda ainihin wannan laifi da yayi asadi wannan ya shigo cikin mutum ya je yo wata barna ya zo ka bashi mafaka amma banda irin mu dinnan irin su Usama da zamu je mu faso America mu zo mu buya a ƙauyen ku ya kamata ka gane wannan yauwa ran da duk ji mun wargazo embassy kaza muka zo ƙauyenku muka ce to ba mu masauki to samu wata bukka ka ba mu ban da wannan la'anna lasna muhdasina saboda mu ba bid'a muka kirkiro ba jihadi muka nahnu mujahiduna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawa jiya baka ga dan alka'ida ba ya fito ya gaya wa america sako duk wani ba america tun daga jiya har yau hanta cikin shi tana rawa saboda haka Allah ya musu alkawari a cikin suratul ra'd ne ko ina ne wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u ko qari'atu jiya kawai ya sawo amawali malam irin abin nan na buzaye ya rufe ko ina sai idon shi ake gani ya ce to za mu zo muna nan za mu sauka wa amerikawa daga yau daga yanzu ko yaushe su saurara kawai sau da haka shi ke kowanne ba amerika yanzu hanta cikin shi a kaɗa take shi kenan in dai ba mu zauna lafiya ba kowa ma ba zai zauna lafiya ba to duk a kwana a tsaye shi ne yawa to ran da muka gudo ƙauyen ku sai ka ba mu mafaka dan tana nan za ta faru eh eh ban gane eh a daurin aure ba bid'a bane in suka zo zauren ka bari kuna jin tsoro bari a fito a gaya muku in suka zo zauren ka alhaji za mu zauna zauren ka za mu yi daurin aure sai a ce ba laifi ku zauna sai dai kun san mu ba ma salatul fati ba sai ka gaya musu ba yau me ake kwana kwana ba ma salatul fati kenan kawai amma salatul fati wa alaikum salam eh eh eh ah eh imana tariku dan shihab tabi'i ne yace manzon Allah ya ce ka gani kamata ya a ce mursali ne don aka ce mursali ya zama da'ifi to ba da'ifi ba ne ya tabbata cewa maganar tsariku ce mai riwaya daga tsariku ne ya kara da cewa manzon Allah ya ce idan da a haka ya tabbata sai a ce haza mursalin sahihun to amma ya zama marfu'i kuma da'ifi to amma wannan mawqufun sahihun dan haka shi kanshi malai ya ce sahihun mawqufan ya tabbata amma daga shi tsarik an fahimta gashi ne da ya kawo sai ya ce ainihin addausar shi ya faɗi haka gashi ina fata mun gane eh an tariq ibn shihab ako eh sai an salman al-farisi mawqufun bi sanadin sahihin afadahu ad-dawsari fi an-nahj as-sadid akwai takhrijin taysir al-aziz al-hamid mai suna an-nahj as-sadid fi takhriji taysir al-aziz al-hamid na'am to jama'a kun ji wannan dan haka ba a taimaka a dan bid'a jama'a Allah ya kiyaye السادسة مسألة تشدى لعن من غير منار الأرض a cikin wannan babin kaji la'anta da aka wanda ya canza iyakokin ƙasa wahiyar marasim ita ce almarasim daga rasmu rasmu wurin da aka yi zane an ja iyaka nan an ja iyaka nan allati tufarriqu bayna haqqika wa haqqi jarika wanda waɗannan alamomin suke bambance haƙƙinka da haƙƙin makwabcinka fataghyiruha ko fatughayyiruha bi taqdimin aw ta'khirin sai ka canza su ta hanyar ka gabatar ko ka jawo to wannan sai ja maka la'anta asabi'a mas'ala ta bakwai alfarqu baina la'anil muayyan baina la'anil almuayyan wa la'ani ahli alma'asi ala sabilil umum a cikin wannan ainihin babin ka fahimci ko ka karanci bambanci tsakanin la'antar wani na musamman da kuma la'antar masu zunubi yanzu aka ce Allah ya tsine wa dan bid'a to Allah an ci wasu mutane ne akan umumi amma yanzu aka ce Allah ya la'anci fir'auna to wannan la'anta ce ta muayyan to ana iya yin dukkan biyun amma inda suka cancanta a yi su domin a cikin alkur'ani Allah ya la'anci wasu a jimillance qutilal kharrasuna Allah an ci masu yan ifadi sannan qutila ashabul ukhdudi Allah an ci mutanen da suka haƙa rami suna ƙona muminai da makamantansu sannan la'anta wani mutum muayyani ya zo a cikin nassin qur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbatin nan tana ɗaukar ma'anar la'anta sa'annan nassin hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallama yana la'antar ainihin wasu mutane da sunayensu ya kira suna ya ce Allah ya la'anci wani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya shiryar da mu saboda haka la'anta ana iya la'anta wanda ya cancanta a la'ance shi as-samina mas'ala ta takwas hadhihi al-qissatu azima wannan kissa mai girma da aka cike babin da ita wahi qissatu zubabi ita ce kissar kuda din nan kaga kissa ce mai girma wannan domin wannan za ta buga kirjin duk wani mai imani to lallai fa ya taka tsantsan in ba haka ba kuda kawai ya ja maka imanin ka ya rushe ka shiga ainihin wuta التاسعة مسألة ترى كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihim ka dubi mutumin nan ya shiga wuta fa saboda kawai wannan kuda wanda bai nufi ya yanka shi ga gunkin ba sai dai yayi haka ne dan ya kwaci kanshi daga sharrun su kawai amma duk da haka da yake matsalar ta shafi tauhidi da shirka Allah bai bashi hamzari ba sai kawai ya ya hukunta shi da shiga wuta al'ashira matsala ta goma ma'arifatu qadri shirki sanin ainihin gwargwadon yadda shirka take kasan matsayin shirka fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai kaifa sabara zalika alal qatl ka dubi yadda wannan mumini ya haƙuri akan a kashe shi saboda ya san matsayin shirka walam yuwafiqhum ala talabatihim bai dace da su akan abin da suke nema ba ma a kaunihim lam ya tulubu illa al'amal zahir tare da cewa ba su fa nemi wani abu na zuciyar shi ba abin da suka nema aikin shi na zahiri amma duk da haka yace tunda shirka ce ba zai ba to kai ma a yanzu haka to sai dai mu a cikin wannan addinin an yi mana sassauci game da haka shine Allah yake cewa illa an tattaqu minhum tuqa la yattakhidhul kafirina al-mu'min la yattakhidhul مؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه idan aka ce yanzu kafirai da za su tare ka su ce ga wani cross nasa ka faɗi kai mai sujuda in ba haka ba ba za ka haye ba ko kuma su tare ka su ce ka ce Jesus the son of God to ya za ka yi in karfin imaninka ya kai ka bari ka ci duka ko a kashe ka kawai shi kenan ka yi shahada in kuma rabi da rabi ne shikenan a to shikenan ka faɗa kawai sai su baka ka wuce ka je ka ci gaba da istighfari amma rubnu yasirin kafirai sun kama iyayen shi sun kashe an kashe amma an kashe yasir an kashe uwar shi sumayya shi kuma suka kokkoda mishi mari suka sa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho yana kuka ba wai kukan ma kashe iyayen shi ba kukan an sa ya zagi annabi yanzu ya fita musulunci kenan ya zai yi annabi ya kwantar mai da hankali ya ce sa'ad da suka sa ka kai zagin ya kake jin zuciyarka ya ce zuciyata ko kaɗan bata amince da abin da suka sa ne ba ya ce sun sake tare ka kai ma ka sake faɗin abin da suke so don ka kubuta to akwai sassaucin haka a cikin addinin musulunci amma su waɗancan al'ummomin babu sassauci domin annabi yana ba da labari ne a cikin wancan ko kuma wancan sahabi yana ba da labari ne a cikin al'ummomin da so gabata na'am الحادية عشرة مسألة قوم الشاطئة قوم أن الذي دخل النار مسلم wannan fa da ya shiga wuta din nan karka taba daukan kafiri ne musulmi ne da dama dan da kafiri ne ai ba matsala ba zai wata jayayya ba ma an gane wannan shine abin da kafiran yau suka kasa ganewa da su da jahilai daga cikin musulmi musamman yan boko sai a ce ah yo yaya ku komai aka zo sai ku ce haramun haramun ga yan uwan zaman mu kiristoci suna yin wannan abun su ba su ce haramun ba kai jahili ne ai su ba su da doka ne in ma suna da ita an cancanza ta kuma ku sani da cewa ko da injila tana nan a duniya yau kamar yadda aka saukarwa da annabi isa babu shari'o'i a cikinta dalla-dalla zikirori sun fi yawa da bayanin zuhudu zikirori da bayanin zuhudu sun fi yawa a cikin ainihin injila domin annabi isa zahidi ne annabi isa an makalla annabta shi jikinta annabi sallallahu alaihi wasallama ne don haka shi ba shi da cikakkiyar shari'a mai zaman kanta don haka ake ce ƙarshen duniya zai dawo ya aiki da me ya aiki da injila ya aiki da alƙur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wa musulmi shi da wannan za ka gane yo ashe kiristocin yau ko da an bar musu injila a yadda take yo duk abin da aka zo don sun ce ya halatta to dama ya za su ce bai halatta ba don su ba su da haram da halal a cikin addinin nasu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to balle fa waɗanda aka bi aka hargitsa kuma a baya mun kawo muku ishara inda a cikin littafin suke cewa duk abin da suka halatta a nan duniya to wannan abu ainihin Allah yana sama ya yarda da shi duk abin da suka haramta a nan duniya Allah yana sama ya yarda da shi ma'ana yanzu su ne za su zartar da hukunci Allah sai dai ya sa hannu kawai aka to mutanen da suke bin irin wannan addini yaushe za ka haɗa shi yasa ƙwarar farko da aka yi mana shine da aka haɗa mu da arna ina tabbatar muku da cewa wallahi tallahi da ni da iri na a shirye muke a raba najeriya a yanzu da muke magana man fetur kuma kar allah ya kawo mana man fetur a ƙasar nan ƙasashen amerika da sauran turawa suna da man fetur ɗin amma ba sa amfani da shi siyowa suke kuma gashi suna rayuwa yanzu najeriyar da kake amfani da ita daga shekara ɗaya da rabi da ta wuce zuwa yau man fetur ɗin ba na ƙasar ka ba ne siyowa ake yi yaushe saboda man fetur kafin man fetur din gyada da auduga ba da ita ce ƙasar ta rayuwa kuma ku ba za ku yi imani da Allah ba da Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna ko ba sama ne a ƙasar ku Allah ya ce sama arzikin ku da duk wani alheri da aka yi muku yana nan yo a raba ƙasar mana jama'a hada mu da arna da aka yi wallahi tallahi shine diya rikita mana al'amari su lalata tarbiyar mu su lalata tarbiyar ƴaƴanmu su lalata yanzu ran yarinya ce yar karama kawai sai na ganta da bible story dan littafi na bible na hoton bible amma na hoto mulawwan mai kala kala irin na yara wanda zai ja hankalin su mai kamar cartoon an yi drawing tana karanta a ina kika samu wannan tace kawata ce ta bani a makaranta amma ta ce kar in sake in baiwa ainihin in sake babana ya gani kana jin waccan yarinyar da ta wannan aikin aikin ta ne evangelism ne ma'ana da'awa ce propaganda ce ta hanyar yara ma'ana ku da kuka ɗibi 'ya'yanku kuka saka su a nursery school masu tsada tsiya saboda su iya boko saboda su iya waka saboda su iya ɗaurin ɗan kwali saboda su iya rangwada su iya iskanci duk da kuka ɗibe su kuka sa kuna ɗiban kuɗi masu yawa kuna kaiwa arna a daidai wannan lokacin a da a da makarantu da suke na missionaries karara suke yi da suka gane an gano sai suka canza dukkanmu nan ga makarantun nan st george's methodist wane ne st john st duk waɗannan makarantu ne na missionaries da suka gane an gane su yanzu ba sa sa st kaza sai a dubi wani suna na turanci sai a kawo sai a sa me yiwa kai a, a, a adamawa a yola sunan lamidon adamawa kirista ta ɗauka ta sa wa makarantarta ƙarshen musulunci kenan ne abubakar sadiq arna suka sa abubakar ƙarshen sahabbai sai fatiha kenan daga nan to amma ka gani don me ba dai wai suna ne zai sa ku ku kisa 'ya'yanku ba in an sa sand kaza a ce mishinari ce to yanzu an zo an sa lamidon adamawa kaza kaza kaza kaza don haka sai a ɗibi aya a sa aka je a hana yara sallah a hana yara kaza sai da malam abdurrazak haifan ya zo ya fasa kwai ya tone asirin makarantar duk musulmi suka yi ta janye 'ya'yansu sai kuma ta fito ga ta gidan talabijin a yola tana jawabi ita ba ta faɗa da musulunci ita menene ga malamin arabiya a wannan dan malami da gemu kamar bindin akuya ya jawabi ga shi ga duk mutane sun kwashe iyalansu ina ba a to wannan ba mu sani ba gaskiya eh to wannan dole mu bincika kan gaskiya saboda Allah ana ishara ga wata makaranta ne nan kusa abin da yake faruwa jama'a mutane ne ba su ɗauki harkar tarbiyya da muhimmanci ba yanzu a ingila da gwamnati ta san cewa naziri da primary school sun fadari fiye da jami'a har yanzu babu naziri ko primary private a ingila gaba daya yusuf islam ya yi makaranta naziri da primary yana gama gwamnati ta karbe ta ce ta yadda tashi ce a karkashinta a karkashin shi amma ita za ta gudanar da ita ita za ta biya malamai ita za ta kawo littattafai me yasa saboda kar a karantar da abin da ya saba ma aƙidar ingila duk wanda ya kafa makarantar firamare da naziri yana so ya canza mustaqbal ne dattawan nan gaba yake so su zama nashi ku sai a haƙura da ku ku tafi da carbi da buzu da naɗi da makawuya da komai ku wuce bayan shekaru tamanin sai zama duk dattawan sun zama yan iska Allah ya kiyaye saboda haka abin da ya cancanta shine kuma ku rinka kafa makarantu din kuma in kun kafa su din ku tabbatar da kun samu nagartattun malamai muna nan da musulmi malamai wannan ya NCE wannan ya yi kaza wannan ya akwai su waɗanda sun iya primary science sun iya health education sun iya arithmetic sun iya PH sun iya ko PZ ne duk sun iya komai da komai za su koya wa yara jama'a Allah ya taimaka yawa saboda haka sai malam yake cewa shi wannan din nan musulmi ne li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi zubabin don da kafiri ne da ba a ce ya shiga wuta saboda kuda ba don kafiri in za a mai azaba shiga wuta za a ce saboda ya danyi wani karamin laifi ne a ce ya shiga saboda shirka shi amma musulmi ne saboda kuda الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو فيه شاهد للحديث الصحيح أتكن وانا أكوي أبن ديكي شيدا إنغان تتن حديثي معنا وانا مغانا دا أكتي با حديثي بني مرفوئكو مغانا واني صحابيتي akwai hadisi daga annabi da ke tabbatar da haka da ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi aljanna ta fi kusanci da ɗayan ku fiye da hancin takalmin shi kasan hancin takalmin kankana tafiya yana guga tsakanin babban yatsanka da mabi da shi sai ka ji har zuciyarka tana jin wannan guga ko ina yana ɗanɗana wani to wannan kusancin to aljanna ta fi ka kusanci kai musulmi amma ya za ka ka tabbatar da kusancin nata kai tauhidi ka gani za ka kamar ka ƙetare kwata ne kawai sai dai ganka a aljanna wannaru haka nan wuta mislu zalika ita ma haka ta fi kusanci fiye da ɗaya daga cikin ku fiye da hancin takalminka in kana so ka tabbatar da haka ka yi shirka ka mutu ka gani ga ita ma kamar ka ƙetare kwata ne Allah ya kiyaye asaniya ashara mas'ala ta goma sha biyu ma'arifatu eh asalisa ashara mas'ala ta goma sha uku ma'arifatu anna amalal qalbi huwa al-maqsudul a'zam a cikin wannan babi muka gane cewa ashe aikin zuciya shine babban makasudi abinda zuciyarka ta kudurta shine babban makasudi hatta inda abadatul ausan har a wurin masu bautar gunki sun gane haka domin wai yanka din nan da zaka gutsire kan kuda ishara ce zuwa ga zuciyarka ta girmama wannan gunkin akan shi har zaka kashe wani mai rai jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to nan za mu saurara insha Allahu ta'ala sai an zo karatu na gaba wannan shine kasar na ashirin fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah
da ya ku larabawa dangina kuma sa Allah ya aiko ni
a nan ne aka samu mutanen madina suka ji wannan karatu suka ce su ba sun yarda kawai suka je suka kai labari da dawo madina suka ji mu ba da su je ne ake jira ya dawo gari ne ko akwai yin kuma aka biya biya gaskiya kuma Allah ne da kuma fadar amma ya haɗu a haɗai irin su musu abdul umai su su je a biya musu sallar juma'a a musu karatu a musu liman jama'a haka ake da su kar mu taɓa jin tsoron mu ya haɗa musulunci rediyoki ya da musulun ya da musulun su a kasar rediyo ya da a kasar ainihin talabijin ya da a kan satellite yanzu ku je ku buga ainihin wato ci na aika a kuke ku samu ainihin kuka alhaji akwai ta larabci alhaji akwai ta turanci majalisar ko an da hadisi ko ake faɗi ba ra'ayi abar qur'ani sabar hadisi abin da ake faɗi kenan ya ta turanci da ta larabci abin da ake so kenan musulunci yanzu wancan wata in kana zuwa ka buɗe za ka san mamakin Allah kana buɗe islam da sai ka saka wasu abubuwa kuma ka ce su gana da bana ka je ka buga www da salafiya da double y da double y da karatu y daya wasu barayi ne da rida suka tafi wata din ne suka je suka abu to da wata din ne yana da kai wanda ne da rida suka tafi sai suka kira y daya suka kira din suka kai kana buga www da salafiya za ka da wata da ɗari da kuma a can kanada suke ainihin da daba suna tsagin suna suna tsagin da suka san kudin ba suna tsagin kasar saudiya suna tsagin kudin ma abu ha kuma wa karbarin shirin da sauran malam da suka buga su suna zama masu allah amma ka buga dabbi dabbi da salafiya da ka za ka zama masu allah ga littattafan manyan malamai a duniyar ka ga ka ji hudu ba ka'aba hudu ba ka'aba zuciyar ka ta wuce ba hadisi sun kai limamin juma'a ne za ka iya karanta kai ma ka zo ka karanta kuma ba ka taba musulunci ake yadawa jama'a jama'a aikin ba ba zama za a yi saboda yan gurgudu sun yawa a zamanin da annabi yake cewa yushiku kuma mu an taza'a alaikum kama taza'a al-asalatu al-qalb al'ummar duniya ta kusa da muku taron da kamar yadda ake taro akan akwai akan ainihin wato ko a ranar a je ranar gidan suna ko gidan biki ko ƙauye ana lafi da an fama da su ka ga yadda ake kafar ko kowane hannu na biyu haka za a yi haka yanzu aka ma ka duba da kyau ka gani yanzu mu da muke wa'azin sunan nan kowa ba yi kaunar mutum ne kansu karuwa da ɗan gau karuwa na ta tafi tana zagin malam musulma ko kuma a wani ibrahim ta kuma take a musulunci dan daudin sai ta zagin malam musulma duk duniya sai aka yi mana tare da aka aka yi wa annabi da haka na fita da take inna na ta tarjama ula ko fatahu an yi muku taron da su ji ko ba da kan imani wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel sai allah wa ba shi ma da allah da yake kalabu bi hidmati min allah wa qabl lam yantasu ko haka al'amarin nan yake jama'a allah ya gina min duniya a cikin ku je ku koyi turanci ku koyi larabci ku koyi faransanci wajen ya muranci ka ke yi rabanci ko ku yada idan uban ka da rage ne ka je ka iya rabanci in uban ka da nufi ne ka iya idan uban ka gara ne ka je ka iya ba haramun bane ka je kauyen ku ka faɗa musu qur'ani da hadisi da yaran za a fitar da kai ne daga kauyen ka ce gaba da bayan kana ne ka biyo ba ka faɗa ka faɗa musu hadisi ba yadda za a yi wallahi kai ɗan kauyen ne halal malal wallahi idan ba a yi haka ba wallahi wallahi mutum za su lalata addinin musulmi yanzu ku je ku ga kasar Ilore da aka ci amanar musulmi ku je ku ga kasar Bara da aka ci amanar musulmi dan Ahmadiyya da sun lalata imanin mutane sun saka mutane da su yadda da annabi su ne suka maka annabawa ba cewa akwai wani annabi Ahmad ya zo shi ne mai Ahmad kula wani annabi ya kasar Indiya me yasa ba a ji an kai musu sunna da yaran duk hayaniyar da muke da mu muke da hausa muke ba wanda yake jin ne muke faɗi shi yasa kowa nan babanka ka bani ko ka ba ya aiki yare tun da annabi ke da suka samu yaran ka je ka juya yare yaran ku ne ne ka je ka faɗa sai ka rubuta qur'ani da hadisi ka kowata abu ka je ka rubuta kwana daya ko kwana uku je ka rubuta wa'azi wani ci a yau ba ɗan gidan wani bane suwaye wani kuma ka ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya mu a duk dalibin marayin gidan abin dalibin cikin Allah ya rasa wanda zai aiko ga manyan manyan mutane da Abuja masu kuɗi da bisa da kafin sai maraya marayin da aka rasa abin da za a cikin shi kuma Allah zai aiko Allah ya ce Allah wa sai ce hada hadisin muttafaqun ala sihhati wannan hadisi ne wanda bukhari da muslim sun haɗa kan inganci shi akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi an kutaiba an kutaiba bin sa'id daga malamin shi kutaiba dan sa'id an hatim bin isma'ila daga hatim dan isma'ila an yazida ibn ubayd daga yazid dan ubayd da jama'a kun ji wannan hadisi annabi ya sa an yi shela ji ana ta gaya wa mutane jama'a gobe fa a yau a cewa ya sa babu da su har sanarwa fa iya saya mu gidan rediyo duk wanda ya ce muku ne za ku ce ga hadisi annabi ya sa an yi shela yo aure ba ke lacce ake da akan mimbarai ba kuma akwai ɗaurin aure yanzu ba gidan rediyo ake sa ba ana haɗa da buɗa yanzu kuma sai ku sa aya inna safa wal marwata ba a sanar da haji ko kuma ainihin ya ayyuhan alladina amanu kutiba alaikum siyam ya ce ana sanar da al'ummar musulmi gobe ta su'a jibi asura sunna ta fi ayi azumi a kawo a faɗa a faɗa a faɗa hau don da yake kun yi bid'a ku ce kai ma ka yi bid'a to ba baki ne ke faɗi ba in yace ina ne bid'a ta cewa ba ka yi ne ke magana waye ba ka izini ke magana magana ka ta kanta bid'a ce ba ba ka izini ba kai mu muna da izinin a ce saboda haka jama'a wallahi sun na sai an yi kankan sai an yi gajiya an yi kankan an yada ta a yara an yada ta a maza aikin jama'a ba da saka kasala in ba ga kowa yana jin daɗi nawa ya ce ya ce kada su ne kwanta da su rayu yau bai sanya rayu yana sanya rayu aka ce kar masallah ya fito da su ne da gaskiya da nan su su gina kansu a gure sai ya dauki kai sai su gaba da rubutu yau ba da albarkacin sa ana ci ba ga sharhin sahihu muslim ba ya fi salihina ya fara wa bukari sharhi yake ba dan mai karatu kai da gida ya in janna biyu ya tsaya a mukaddima ya ga lissa sai mun mun ya rubuta shekarun shi arba'in da biyar ran a duniya amma bai ji aiki ne supermarket idan ke buɗe ba amma ana supermarket nawa ma ya yi na da littafi wani malami ne ya ce a yaran da kai shi gaban ma a samu ne shi da supermarket yaron suna da kaje a jin daɗi to ba ga ya aje ba su saboda haka jama'a al'amarin nan ba ya buƙatar kasala kowa yana son kowa yana son ya ji daɗi amma dole ya bani da kuma wallahi idan ba mu haka ba Allah ya san mu za su rayu da ba a cikin kasala domin wallahi kafirai suna da gangalin da suna yaɗa kirkiyani fiye da yadda suke tunani wallahi ku je ku samu kasar da wani da aka yi da jikin mutumin bauchi wani da gangalin sun da a cikin kirkiya ya da musulunci ya ce da suka rasa makincin da za su yi cikin da ayi za ka tura su kasashen maka kasashen iraki ta zo suka iya larabci suka dawo sai su shiga ƙauyuka da karfi da nafi da buzu da bible na larabci ya ce ga malami ya zo a ga mai can fashi ya ja bakin bible da larabci malami kuma ya nutsa yana fassara amma bible yake fassara mutanen ƙauye kuma ba san kamar me zai faru ya ce wallahi sun sa da yawa su yi rija kuma sun yanke sunan da abdullahi ya ce abdullahi ya ce da sunan da abdullahi ya ce wallahi sun canza mutane da yawa sun yi abdullahi to wannan evangelism da ana nan ana kasan miliyan nawa ake turo musu da suka kama da sai wata ran za mu zo da rahotannin gudun waɗannan abubuwa kuma muna mun ji da zai zakar wa gudun masu sai su ƙara akwatin aure su ta gyara falo za a yi a kun da ya ne su masu kuka kudin suke suna yi da daddare da sun suna yada christianity so da aka zama a a yada musulunci a yada sunna kowa ya zama dan qur'ani da addini suke nan jama'a ta zauna